الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوته نعم.
باب umarni da amsa wanda ya gayyata zuwa kabaki ko walima Na'am.
cewa wanda ya gayyace ka zuwa walima lalle ne ka amsa masa حدثنا ابن يحيى قال قرات على مالك عن annabi نافع na عن jin عمر umar قال abdullahi umar yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم alaihi wasallam ya ce اذا دعي احدكم الى in الوليمه an gayyaci ɗayan ku zuwa walima فلياتها to ya je wajen walima ya je wajen walima وحدثني محمد بن مسنى حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzara sallallahu alaihi wasallam ya ce اذا دعي احدكم الى الوليمه idan aka gayyaci ɗayan ku zuwa walima فليجيب ah, lalle ya amsa مم. قال خالد Harifu ya ce نعم فاذا عبيد sai ga الله wani lafi na على Abdullahi الكرسي bin Bakar Mas'ud ɗaya daga cikin muƙawar sa'adu na Madina ya ce wannan walimar da ake nufi ta ambanci نعم yadda yake kenan a wajen malamai da yawa cewa amsa gayyata zuwa walimar angwanci shine wajibi amma gayyata zuwa wata walima daban ba ta angwanci ba to wannan an so ne ba wajibi ba ne Ah, amma akwai kamar zahiriyawa da wasu yan kaɗan daga malamai da suka ce ai duk wata gayyata ta duk wata walima wajibi ne a ji shine a amsa
حدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu قال alaihi wasallam ya ce اذا دعي احدكم الى in aka yi الوليمه ɗayan kofi فليجب zuwa walima ta angwance Falyuce.
ya amsa kaga nan ma ai an bayyana cewa wato ila walimati ursin
حدثني ابو رفيع وابو كامل قال حدثنا حماد حدثنا ايوب حاء wanda sadaka fi rufa da salama da ayyuka an nabi an umar qal ran umar yace قال رسول الله صلى الله عليه manzon Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce ايتوا الدعوه ku اذا je دعيتم gayyata da aka yi muku iza walima matuƙar dai an gayyace ku
حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه Allah subhanahu وسلم wa cewa ya karbar ga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah ya ce إذا دعا أحدكم أخاه idan da yanku ya gayyaci ɗan uwansa فليجيب ya amsa عرسا كان أو نهوه a an wanki ne ko makamancinsa
حدثني إسحاق بن منصور حدثني عيسى بن المنذر حدثنا بقية حدثنا زبيدي عن نافع عن ابن عمر قال Allah mu bada yace قال رسول الله Allah صلى الله عليه sallallahu وسلم wasallam ya ce من دعي إلى عرس wanda aka gayyace shi zuwa walimar an wanki ko abin da ya kama da haka to فليجيب lalle ya amsa
حدثنا عمر بن مسعدة الباهلي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا إسماعيل بن أمية عن نافع عن عبد الله بن عمر قال Allah mu bada yace قال رسول الله صلى الله عليه Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce تدعوة إذا دعيتم ku je gayyata in an gayyace ku
حدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج اخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال Nafi yace سمعت عبد الله بن عمر يقول na tabla Umar yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce أجيب هذه الدعوة إذا دعيت لها ku gai ku amsa wannan gayyata in an gayyace ku domin ta قال yace كان عبد الله بن عمر يأتي الدعوة في العرس um, Abdullahi Umar ya kasance kan je gayyata da aka yi ta walimar amwanci وغير العرس ko da ma ba ta walimar amwanci ba ويأتيها وهو ya kasance ma صائم ko da yana cikin azumi ya sa malikawa suka ce ko da mutum yana azumi ne wajibi ne ya amsa ke ne illa iyaka ne ne kuma sai ya hanzari cewa to ni fa azumi ne ke kan ku ga kun ba ni abinci ban ci ba
فحدثني هرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب حدثني عمرو عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال wasallam ya ce zaliyatun ila qura'in in an gayyace ku ko da zuwa kofato ne ku amsa
وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر قال in yace قال رسول الله صلى الله Allah عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam yace اذا دعي احدكم الى طعام idan aka gayyace ɗayan ku zuwa abinci فليجب to ya amsa فان شاء دعما in amma in ya je in ya so ya ci وان شاء in ya ترك so ya bari ولم يذكر ابن المثنى الى طعام shi ta sai duwa ya za ku iya hadukum falyujib
وحدثنا ابن نمير حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابي الزبير بهذا الاسناد don مثله mai sinadin kamar yadda aka faɗa a nan حدثنا بكر بن ابي شيبه حدثنا انس بن اياس عن هشام سيرين عن ابي هريره قال abu huraira ya ce قال رسول الله صلى الله عليه sallallahu وسلم alaihi wasallam ya ce اذا دعي احدكم idan aka gayyaci ɗayan ku فليجب ya amsa gayyatar da aka yi masa وان كان صائما idan yana azumi ne فليصلي ya addu'a وان كان مفطرا idan ko ba a azumi yake ba فليطعم to ya ci abinci
حدثنا يا ابن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن الاعرج عن ابي هريره انه كان يقول abu huraira ya kasance yana cewa بيس الدعاء دعاء الوليمه "Kai, wannan abinci ya yi muni shine abincin walima دعاء اليه ya الاغنياء riga gayyatar ah, mawadata ويترك ya المساكين ne mabarata wanda suke bukata ba su za a gayyata ba amma a riga gayyata wanda ba sa bukata ومسجد دعوتها amma wanda aka gayyace shi ya zuwa wajen da aka gayyace shi فقد أصلى ورسوله hakika ya saba wa Allah da manzansa
وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال قلت للزهري يا أبا بكر na ce da zuhuri ya babakar ya wannan hadisi ne شر الدعام الدعام الأغنياء cewa mafi munin abinci shine abincin da ake warewa a ce sai masu kuɗi فضحك sai dariya فقال ya ce ليس هو شر الدعام الدعام الأغنياء "Ah, ba wai ana nufin abincin da masu kuɗi suka yi shine ya fi kowanne lalacewa a cikin abinci ba dan shi so yake fahimci haka to Na.
ai abincin da mai kuɗi ya to ya zamo lalatacce a cikin abinci alhali ba haka ake nufi ba
قال سفيان Sufiyanu ya ce وكان أبي غنيا mu bana ne mai kuɗi ne Ba abu, an Idan saba.
za- a kullum sa na hadisin ya tsorata ne an ce abu- mafi lalacewar abinci abincin da mai kuɗi ya yi ni ko ga ubana mai kuɗi ne حين سمعت به yayin da na ji shi فسألت عنه الزهري na tambayi zuhuri daga hadisin فقال ya ce حدثني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول ya da ba hurera yana faɗa شر الدعام الدعام الوليمة mafi lalacewar abinci abincin walima ثم a- ذكر a- sannan ya ambaci wannan Misla hadisi.
a ilai halagaliya نعم ana gayyatar mawadata gare shi sannan ya ambaci gaban hadisin maliku
وحدثني محمد بن رافع وعبد بن عمير عن عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عن الاعرج عن ابي هريره قال abu hurera ya ce شر الطعام طعام الوليمه mafi lalacewar abinci abincin walima نحو حديث مالك wato a gayyaci masu kuɗi a kyale wanda ba su da shi نعم وحدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره نحو kamar ذلك wannan hadisin حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان قال سمعت زهير بن سعد قال سمعت ثابت الاعرج يحدث عن ابي هريره ان النبي صلى الله annabi عليه وسلم sallallahu alaihi قال wasallam kala ya ce شر الطعام طعام mafi الوليمة lalacewar abinci abincin walima يمنعها من يأتيها ana hanawa ga wanda ya je ويدعى إليها من a يأبى gayyaci kuma wanda ba zai je ba
ومن ga wanda يرد yake bukata دعوتها ba shi za a ba ba amma ga wanda baya bukata amma shi za a nace sai ya zo amma wanda aka gayyace shi yake zuwa نعم فقد عصى الله to hakika ورسوله ya saba wa Allah ya saba wa manzo daga nan aka san ashe duk amsa gayyatar ya zama wajiba tunda duk abin da aka je in ba kai ba ka saba wa Allah ka saba wa manzo ai ya zama kenan wajibi ne
باب لا تهل kitabun da zaki المثلث littafin saki نعم babu babu cewa mace wadda aka sake ta saki uku ba ta halatta لمطلقها ga wanda ya sake ta حتى تنكح زوجا غيره sai ta auri wani mijin daban ويدعها sai ya sadu da ita ma ثم يفارقها sannan a ce ya sake ta وتنقضي عدتها da tankare idan a ce idda ta kare ta yi idda idda ta kare sannan ne wancan mijin da ya sake ta a da suke uku yake da damar ya sake aurenta نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناجد واللفظ لأمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت aisha ta ce جاءت امرأة رفاعة matar fa'ad ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam فقالت ta ce كنت عند رفاعة ina auren rifa'a فطلقني ya sake ni فبت طلاقي ya kai saki na ƙarshe ya zama ba abin ba wata isba da ta rage tsakanin ni da shi فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير na am na aure abdurrahman ibn zabiri bi fatah Na.
bi fatih zai نعم وإن معه مثل هربة الثوب abin da yake tare da shi kamar gizar tufafi ma'ana bai da mazakuta فتبسم رسول الله صلى Allah da الله عليه sallallahu alaihi wasallam ya وسلم murmushi فقال yace أتريدين أن ترجعي إلى a رفعتا yanzu so kike ki koma wajen mijinki wancan لا a wallahi za ki koma ba حتى تذوقي قصيلته sai kin dandani yan zumarsa ويذوق shi ma ya قصيلته dandani yan zumarki
قال qalat tace وأبو بكر عنده alhali sanda ake wannan sai na abubakar yana wajen manzo sallallahu alaihi wasallam وخالد بالباب Khalid ibn Sa'id ibn al-As yana kofa ينتظر أن يؤذن له yana sauraron ai masa izini فنادى يا أبا بكر Khalid ya kira shi a Abubakar ألا تسمع ba ka jin قولي abin da ما wannan تدعوني take bayyanawa da shi إلى wajen رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
حدثني أبو داير محمد ومحمد بن بن يحيى يحيى قال ونزل ملك قال أبو داير حدثنا وقال أبو داير قال قال أبو وائل عن أبو يونس يونس عن وعن ابن بن شهاب شهاب حدثني حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه سيد وسلم عائشة متى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته ta ba shi labari أن رفعت القريزية cewa Rufa'atul Qurazi للك امرأته ya saki matarsa فتطلقها ya yanke sakin da mana ya sake ta saki uku فتزوج بعده عبد الرحمن بن الزبير ta aure Abdurrahman bin Zabir bayansa فجاءت النبي صلى الله عليه ta zo da Annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam فقالت yace يا رسول ya الله Rasulullahi, إنها كانت ya تعطي ce ita tana رفعتها Rufa'atu ya فطلقها sake ta آخر صلاة الزكاة وتزوجت بعدها ta ce na na aure bayansa na aure Abdurrahman bin Zabir وإنه والله ما معه إلا مثل wallahi shi لبتي ba shi da komai sai ko kamar gezan tufafi وأخذ بلبته ta من kame جبالها gezan mayafinta قال ya ce فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا yana mai abin kamawa da dariya فقال ya ce لعلك ko da تريدين أن ترجعي إلى ko a wajen رفعتها mijinki ne rifa'atu لا ba za ku koma ba حتى يذوق بصيلتك sai ya tattabi ɗan zuma ke Wata zuciya ke ba ta shi tau.
da ɗan zumarsa وأبو بكر الصديق جالس alhali sai na عند banda رسول su الله صلى الله عليه وسلم wasallama وخالد بن سعيد بن Khalid bin العاص Sa'id bin جالس al-As في إلى الغالي غفر في غفر.
باب الهجرة ولم يؤذن له ba a riga masa izinin ya shiga ba قال ya ce فأتيك خالد بن Aisha جاري ya أبا ce بكر kira Ababakar ألا تنظر هذه أم ba ka تنظر zawatar da wannan إلى irin الله صلى الله haka magana da عليه suke وسلم؟
fitowa baro-baro ta faɗa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama حدثنا عبد بن عمير اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزبري عن عروه عن عائشه عن الفاس القريزي طلق امراته ba bukatar kuranci ya saki matarsa فتزوجها ta عبد ramar الرحمن da بن zabiri الزبير ya aure ta فجاءت النبي صلى zama الله da عليه annabi وسلم sallallahu alaihi وقالت wasallam ta ce يا رسول ya الله إن rasulallahi رفاعة طلقها rifa'atu ya أخيرا sake ta طلقته a ƙarshen saki uku مثل حديث يونس kamar hadisin yunus حدثنا محمد بن العلاء الحمداني وحدثنا ابو سامة عن هشام عن ابي عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah sallallahu alaihi سئل wasallama عن an tambaye shi المرأة daga mace يتزوجها الرجل da mutum ya aure ta ya فيطلقها sake ta فيتزوج ba ta رجلان zama rajulan ta aure wani mutum فيطلقها shi ba قبل wannan ne ان daga baya ya يخرج sake ta kafin a ce ta tare أتهل لزوجها الأول wancan mijin nata da ya sake ta yana da damar ya sake aurenta tana halatta ga mijinta na farko قال maza na لا ce a ba ta halatta gare shi حتى يذوق أسيلتها sai shi wanda ya aure ta ya dandane zumarta
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن الزبير حا تاويل حدثنا أبو قريب حدثنا أبو معاوية جميعا عن هشام بهذا الإسناد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن مسير عن عبيد الله بن عمر عن الله بن محمد عن عائشة قالت عائشة تجي طلق رجل wani امرأته mutum ثلاثة ya- ya saki matarsa saki uku فتزوجها رجل wani mutum ya aure ta ثم طلقها sannan wanda ya قبل aure أن ta يدخل بها ɗin da ta kafin a ce ta tare a gidansa فأراد زوجها الأول sai mijinta na أن farko ya nufi ya يتزوجها sake aurenta فسئل رسول الله aka صلى الله tambayi عليه manzo وسلم عن ذلك Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan فقال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ba daidai bane wancan mijin nata ta sake aurenta sai fa shi wannan ya dandana zubarta ما ذاك الأول kamar yadda na farkon ya dandana
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا حدثنا أبي أبي تعويل.
حدثنا محمد بن المسنى حدثنا يعني بن سعيد جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد da مثله wannan isnadin kamar wannan yadda ya gabata وفي حديث يحيى ya بن zo a عبيد الله cikin hadisi riwaya da حدثنا haya حاتم عن da aisha عائشة da su an aisha ta haka ya kawo da isnadi باب ما يصاب أن يقول هو عند الجماع dama da ake so mutum ya faɗa yayin saduwa da iyalinsa حدثنا يا بني يا وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن سالم عن قريب عن ابن عباس قال abdullahi abbasin ya ce قال رسول الله صلى الله manzala عليه sallallahu وسلم alaihi wasallam ya ce لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله da a ce ɗayan ku idan yana nufin ya sadu da iyalinsa Ala yakan ce bismillahi bismillahi Allahumma jallim min Allah ka shaytana nesanta mana shaidan jallim min shaytana ma daga razaqtana abin da ka azurta mu fa innahu in yuqaddar bainahuma wa lamarin da shanin in aka zalika kaddara da tsakaninsu a wannan saduwar lam yadurruhu shaytanu dan zai abada zama bayan da za a cuɗan ya cuɗiya shaidan ya cutar da shi har abada zai zama an kare shi daga shaidan wato zai zama an kare shi daga batarwar shaidan da kafirci har zuwa ƙarshen lamarinsa saboda ambatan allah da aka yi lokacin da a- a- wato a- ake halin saduwa
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حاء tawili حدثنا ابن نمير حدثنا ابي حاء tawili حدثنا عبد بن نمير اخبرنا عبد الرزاق جميعا عن الثوري كلاهما عن منصور بمعنى حديث جرير عن غير- ma'ana hadisin jariru غير ان شعبة ليس في حديثه ذكر بسم الله da ba ba- ba- bai zo a hadisin sa ba ambatan bismillah
في روايه عبد الرزاق عن Akwai abin da الثوري zaki daga sauri Bismillah.
bismillah shi ko da ambatan bismillah في sannan رواية- alamar jannin na shaitan da وفي روايه ابن نمير قال Allah ya منصور masu ya ce وراه قال بسم الله bismillah باب جواز جم- جماعه مرأته في fi قبلها من قدامها ومن waraiha ورائها من غير تعرض للدبر babin cewa ya halatta mutum ya sadu da matarsa a farjinta ko daga gaba ko daga baya amma fa banda ya ce zai bijira ga dubularta wannan bai halatta
حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر نادر وأبو بن بكر قالوا حدثنا سفيان عن المنكدر سمع ذلك يقول كانت اليهود ya dalu تقول yana cewa yahudawa da sun kasance suna cewa إذا أتى الرجل امرأته من idan mutum ya دبرها في sadu da matarsa قبلها a wato daga baya amma a farjinta كان الولد ɗan sai أولا ya zama mai kallon ruwa فنزلت sai Allah a yi saukar da wannan ayar isa Isa, har kullum kuma tuwar su kuma an an tashi shi tuni.
matan ku kamar wajen noma ne gare ku kuna iya zakewa gonar ku ko wajen noman ku duk yadda kuke so
وحدثنا محمد بن رمح اخبرنا ليس عن ابن الهادي عن ابي عن محمد بن مكرم عن عبد الله بن عن يوم الكعبه تقول suna cewa اذا اتيت المراه من دبرها fi kubuli ha yi aka zaki wa mace a farjinta amma zamo daga baya ثم حملت sai Allah ya kaddara su samu ciki كان ya ولدها mace zama احولا mai kallon ruduwa قال ya ce وانزلت sai aka saukar da wani abu sabuwar lullum ko kwanar su Allah shi shi to وحدثنا ابو تيمور بن سعيد حدثنا ابو عوانة ha حاء tawili حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني ابي عن جدي عن ايوب حاء tawili حدثنا محمد بن المسنى حدثني وهب بن جرير حدثنا شجر حاء tawili حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان وحاء تهويل.
حدثني عبيد الله بن سعيد وهارون بن عبد الله وابو معد الرقاشي قالوا حدثنا وهب بن جرير حدثنا حدثنا أبي ابي قال قال سمعت سمعت عمان عثمان بن راشد يحدث عن الزهري حاء ها تهويلي حدثني سليمان بن معبد حدثنا مؤلى بن الاسد حدثنا عبد العزيز بن بن المختار عن سهيل بن ابي صالح كل كلهم هؤلاء هؤلاء duk wa'annan sun ruwaito An Muhammad hadisi ne ibn daga Munkadir.
Muhammad ibn Munkadir عن جابر ko daga Jabiru Ya zal wannan hadis.
hadisin وذلك في حديث النعمان عن idan ya الزهري ruwaya rumanu daga zuri نعم إن شاء in da- namiji ya ga dama جبيتها ya je wa matar wato tana a bar rigine kwantarwa a rigingine وإن شاء in ya غير zo ba جبيتها haka ba
غير أن ذلك في سمام واحد sai dai fa a kafa daya a farji banda dubura
باب تحريم امتناعها من فراش زوجها babin cewa haramun ne mace ya tace ba za ta shimfiɗar mijinta ba
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار ولفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة بن عوف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ya kaɓa daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce إذا باتت المرأة حاجرة فراش زوجها idan mace ta waye gare tana mai kaurace cewa shimfiɗar mijinta لعنتها الملائكة kaza ko za su yi ta la'antarta حتى تصبح har gari ya waye
حدثني يا ابن ابي بن حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا شعبة بهذا الاسناد wannan وقال isnadin ya faɗa حتى sai ترجع ta dawo gare shi حدثنا ابن ابي عمر حدثنا مروان عن يزيد عن الكيس بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره قال yace قال رسول الله صلى Allah الله عليه sallallahu alaihi wasallam وسلم ya ce والذي نفسي بيده na rantse da ubangijin da raina ya tabbata ga ikonsa ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها bayan da za a yi a samu namiji ya kira matarsa ya zuwa shimfiɗarsa فتاب عليه a ko zuwa shimfiɗarta ta ƙi zuwa إلا كان الذي في السماء صاخبا عليها sai ko baki ɗaya wanda ke sama ya zama mai fushi da ita حتى يرضى sai fa عنها in mijin nata ya dawo ya yarda da ita
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حا tahwilin حدثني أبو سعيد الأشد وحدثنا وكيع حا tahwilin حدثني زهير بن عرب والنبذل وحدثنا جرير كلهم عن الأعمش gaba ɗaya daga amashin rabi har Ana da gano an rura ƙarar ta.
rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه idan namiji ya gayyaci matarsa ya zuwa shimfiɗarsa ولم ya تأته ƙi zuwa فبات غربان yawa عليها yawa ya kwana yana mai fushi da ita لعنت الملائكة mala'iku sa ta la'antarta حتى تصبح gari ya waye
باب تعليم إفشاء سر المرأة babu cewa haramun ne namiji ya ringa yada asirin matarsa حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا مروان بن معاوية عن عمر بن حمزة الأمري حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا سمعت ابا سعيد سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم يا شيخ إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل mutum yufri ila mar'ati da yake saduwa da matarsa wanda yake saduwa da shi ثم يشوف sannan ya zo سرعة yana yada asirin ta to wannan yana daga mafi lalacewar mutane matsayi a wajen Allah a ranar alkiyama
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب قال حدثنا أبو سامة عن عمر بن حمزة عن عبد الرحمن بن صالح قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى Allah الله sallallahu عليه alaihi وسلم wasallam ya ce إن من عزم الأمانة عند الله يوم القيامة yana daga mafi girman amana a wajen Allah a ranar alkiyama الرجل يفري إلى a امرأته ce ويقول mutum ya إليه sadu gam da matarsa ko ta sadu gare shi ثم يشوف سرها sannan kuma ya zo yana yada asirin wato ya ci amanar Allah وقال ابن نمير ibn Numayr ya ce إن أعظم mafi girman amana ba inna min a'zam ba min atasarwa نعم babu kuma Babu azali kuma babu azali.
hukuncin yin azalu mutum ya sadu da iyalinsa lokacin da ya ji mani kada ya zamo ya zare jikinsa daga jikinta kada maniyin ya shige ta me hukuncin haka حدثنا ابن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن وزير قالوا حدثنا اسماعيل بن جعفر اخبرني ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن المحيريز انه قال in دخلت ma انا ya ce na shiga ni da abu silmata wajen abin sa'idin hudiri فساله ابو سلمة abu silmata ya tambaya abu sa'idin فقال ya ce يا ابا سعيد ya ba هل sa'idin سمعت رسول الله صلى kaji الله na عليه وسلم يقول da sallallahu alaihi wasallam عضلا na ambatan azalun فقال نعم ya ce kwarai فزونا مع رسول mun الله yaki صلى tare da zala الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallama a wajen وبين wato مصطلقي yakin bal mustalaki فسب- فسبينا كرائم العربي muka raibato manyan mata na larabawa zababbun mata na larabawa فقال علينا الأزبة sai gwagwarta ta tsawaita gare mu ya zama mun daɗe rabonmu da iyalinmu ورجمنا في الفداء muka sa ran cewa kuma ta yiwu su wayannan su ce za su fanshi matan nan nasu فأردنا أن نستمتع muka yi nufin mu ji daɗi da matan nan ونعزل amma fa mai azalu فقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ya لا zalu نسأله muka ce ai bai dace ba a ce mai haka ga manzon Allah yana cikin mu mu je mu tambaye shi ba ai haƙƙin mu mu je mu tambaye shi haƙƙin duk wanda zai abu kafin yayi ya je ya tambayi ma'abuta sani daga wannan su bayyana masa fasalu ahalan zikiri نعم فسألنا رسول الله muka ga صلى الله عليه muka وسلم sallallahu alaihi wasallam فقال manzon Allah ya ce لا عليكم ألا تفعلوا da ku yi da ka ku yi duk ɗaya ne ما كتب الله خلق نسمته هي كائنة إلى يوم القيامة illa sadaku ubangiji bai rubuta halitta wata rai ba da za ta kasance har zuwa ranar alkiyama sai ko ba makawa sai ta kasance in Allah ya kaddara matan nan sai sun yi ciki da ku duk azumin ku sai sun yi ciki da ku نعم حدثني محمد بن الفرج مولى بني هاشم حدثنا محمد بن البرقاني حدثنا موسى بن قبة عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا الاسناد فيما لا حديث kuma na له hadisin Rabi'a غير انه sai قال shi ya ce فان الله كتب ما هو خالق ubangiji ya riga ya rubuta da zai halitta har zuwa ranar alkiyama حدثني عبد الله بن محمد بن اسماء الضبعي حدثنا دويرية عن مالك عن الزهري عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري أنه أخبره قال ya ba shi labari kala ya ce أسرنا سبايا mun kama mata وكنا نعزل mun kasance muna yin azalu ثم سألنا رسول الله صلى الله sannan عليه وسلم عن mun take ba da mu ذلك tambayi manzon Allah daga wannan فقال لنا manzo Allah ya ce da mu وإنكم لتفعلون awo ashe kuna yi وإنكم لتفعلون ashe kuna yi وإنكم ashe لتفعلون kuna yi ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي ba wata كائنة halitta da za ta kasance har zuwa ranar alkiyama sai ko ba makawa sai Allah ya halicce ta
وحدثنا نصر بن علي الجارمي وحدثنا بشر بن الفضلي وحدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري قال Abu Sa'id al-Khudri yace قلت له سمعته من أبي سعيد wato baban ibn Sirin yace nace da Abu Sa'id ka ji da wato Anas ibn Sirin Na'am.
yace nace da Ma'abadu ka ji wannan hadisi daga Abu Sa'id dan uwa ne yake faɗa wa dan uwansa Anas da kuma Ma'abadu duk ƴaƴan Sirin ne نعم wanda asali ubansu bawa ne na sayyidina anas ya yanta shi to a cikin yayan da ya haifa sai ya sa wa ɗaya sunan mai gidansa anas ya'yan nasa wanda suka yi waya maza sun kai su biyar mata sun kai su uku Eh, amma akwai guda biyu a matan da su ba su yi waya ba to kamar a nan guda biyun sun zo a isnadi ɗaya akwai inda guda uku ma suka zo a isnadi ɗaya to shi anas ne yake cewa da ma'abaru ka ji wannan hadisin daga abu sa'idin ƙalar قال da نعم ke kwarai kuwa عن النبي صلى الله عليه ya karɓa daga وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam قال manzala ya ce لا عليكم ألا تفعلوا idan ba ku yi azumin ba ma ba abin da zai kware ku فإنما هو القدر Da- domin ab- abin da Allah ya kaddara ba makawa sai ya afu in Allah ya kaddara matan nan sai sun yi ciki sai sun yi
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا Dawidi.
حدثنا يا ابن ابي بن حدثنا خالد يعني بن الحارث حا Dawidi.
حدثنا محمد بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبعض قالوا جميعا baki ɗayan su uku suka ce da حدثنا شوبة عن انس بن سيرين بهذا الاسناد wannan مثله sinadin ga yadda ya gabata ko sun hudu ma to غير ان في حديثهم sai dai ان ana sa النبي hadisin صلى daga الله عليه annabi وسلم sallallahu قال alaihi في wasallam الازلي manzala ya faɗa game da azalu لا عليكم الا تفعلوا ذاكم Ah, ah, ba wani abin da zai same ku don ba ku yi azalin ba ma'ana azalin baya amfana ku da komai فانما هو القدر gaddara ce ta Allah duk ɗan da Allah ya kaddara sai an haifa sai an haifa
وفي رواية باز قال شعبته Ah, قلت ba ba su سمعته من أبي سعيد قال نعم wannan hadisin daga Abu Sa'id ya ce kwarai وحدثني أبو الرفيع الزهراني وأبو كامل الجادري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد حدثنا أيوب عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود رده إلى أبي سعيد الخدري ya قال mai da hadisin ga Abi Sa'id al-Hudri kala Abu Sa'id ya ce سئل النبي صلى الله an عليه tambaya وسلم عن الأذل Annabi sallallahu alaihi wasallam daga azalu فقال لا عليكم ألا تفعلوا Manzala ذاك ya ce dan ba ku yi azumin ba ba abin da zai cuce ku إنما هو القدر dahir dai abin da Allah ya kaddara ba makawa sai ya afu قال محمد Muhammad ya faɗa ta sa ruwaya قالوا لا عليكم da ya ce la alaikum أقرب إلى ya النار fi kusa a ce yana yin hani ne amma suka ce a ba wai hani yake ba amma dai yana faɗar abin da yake akwai ne
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر الانصاري قال ya ce فرد الحديث ya mai da hadisin اتار الدو الى ابي سعيد har a ƙarshe الخدري dai ya tabbatar da cewa an karɓo ne daga abi sa'id al-hudri قال ya ce ذكر العزل عند النبي an صلى الله عليه ambaci azumi a وسلم wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقال manzo Allah sallallahu alaihi Wa ma wasallam za ya ku?
ce me ya azalin قالوا ya suka ce الرجل تكون له المرأة mutum ne ترزقه yake da mace da take ba ba da nono take shayarwa فيصيب منها ya zama yana saduwa da ita ويكره أن تحمل منه amma baya son a ce ta yi ciki daga gare shi a wannan hali والرجل تكون له ko الأمة kuma mutumin da yake yana da baiwa فيصيب ya منها ringa saduwa da ita ويكره أن amma تحمل baya منه son a ce ta yi ciki da shi قال manzo Allah ya ce فلا عليكم ألا تفعلوا da kuyi ذلك da kakkuyi duk ɗaya ne إنما هو القدر abinda Allah ya kaddara ba makawa sai afku in Allah ya kaddara sai ta yi cikin sai ta yi cikin قال ابن عون ibnu auni ya faɗa حدثت بالحسنة na zantar da hasanul basri da wannan hadisin فقال sai hasanul basri ya ce والله لك أن هذا wallahi kai غدر ka ce wannan tsawatarwa ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake
حدثني حجاج بن شاعر حدثنا سليمان بن عربي حدثنا عمار بن زيد عن ابن عون قال a ibnu aunin yace حدثت محمدا عن ابراهيم في حديث عبد الرحمن بن na بشير zantar da Muhammad daga Ibrahim da hadisi Abdurrahman ibn Bishirin يعني حديث yana الازلي nufin hadisin yin azalu فقال sai yace إياي حدثه عبد الرحمن بن ni بشير ma Abdurrahman ibn Bishirin ya faɗa min wannan hadisi حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الاعلى حدثنا هشام عن محمد عن معبد بن سيرين قال ma badin nasirin yace قلنا لابي سعيد yace da Abu Sa'idin هل سمعت رسول الله kaji صلى الله عليه manzo Allah وسلم يذكر sallallahu alaihi wasallam الازل yana ambatan azalu يذكر في الازل yana شيئا ambata wani abu a game da azalu قال نعم yace kwarai kuwa ساق الحديث ya kawo hadisin بمعنى حديث بن عون kamar hadisin Ibn Aunin الى قوله القدر har zuwa faɗinsa alƙadaru fa inna ma huwa alƙadaru
حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأحمد بن عبدة قال ابن عبدة أمرنا وقال عبيد الله حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال أبو سعيد الخدري يأتي ذكر الأذل عند أن رسول أمتاه الله وزمن صلى الله عليه صلى الله وسلم عليه وسلم فقال إذا لا يأتي ولم يفعل ذلك أحدكم me zai sa ɗayan ku ya ringa yin azulin nan ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم amma ba cewa ya fala ya fa'al ba فإنه ليس النفس ba wata مخلوقة rai da Allah ya nufa za a halice ta إلا الله sai ko Allah خالقها sai ya halice ta
حدثني هارون بن سعيد العيلي وحدثنا عبد الله بن وهب أخبرني معاوية يعني بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن أبي وداكي عن أبي سعيد الخدري سمي sai dai abu ya سمعه kolu ya je shi abu wadaki ya ji abu sa'id al-hudri yana cewa سئل رسول الله صلى an الله عليه tambaye manzo وسلم Allah عن الأزل sallallahu alaihi wasallam daga yin azalu فقال ما من كل الماء يكون الولد yace ai ba wai sai mani gaba daya ya shiga farjin mace ko mahaifarta ne za a samu ɗa ba dan kankanin digo dan kankanin digo wanda ba lalle ido ta gani ba in ya shiga ya iya haddasa a samu ciki
وإذا أراد الله خلق شيء لم idan Allah ينعه شيء ya nufi ya halicci abu ba abinda zai hana shi daga yin halitta
حدثني عامر بن المنذر البصري وحدثنا زيد بن عباب حدثنا معاوية أخبرني علي بن أبي طلحة الهاشمي عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه daga annabi sallallahu وسلم alaihi wasallam kamar hadisin nan حدثنا عمر بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير أخبرنا أبو زبير عن جابر أن رجلا أتى رسول الله صلى wani الله mutum عليه ya je وسلم wajen فقال manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kala yace إن لي جاريتان ina da wata kuyanga هي خادمنا ita ce take mana hidima ita ce وثانيتنا take ɗebo mana ruwa وأنا أتوب عليها gashi kuma ina saduwa da ita وأنا أكره أن تحملها amma ba na son ta ciki فقال yace إذل عنها إن شئت ka yi mata azlin in ka ga dama فإنه سيأتيها ما قدر amma ka لها.
sani ko kai mata azlin abinda Allah ya kaddara mata sai ya sa- sai ta samu فلبث الرجل sai mutumin ya zauna aka dade ثم أتاه sannan ya zo da فقال manzo Allah yace إن الجارية قد To, هبلت ya- ba fuyangar da nake faɗa bai wannan tawa ta yi ciki فقال manzo Allah ya ce قد أخبرتك ai daman na faɗa ma أنه سيأتيها ما قدر cewa لها ba makawa abinda Allah ya kaddara za ta samu sai ta samu
حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي hadda sadasu ya nuna uyan ta an sa'id ibn hasan an Haka umar wata ta biyar yare, an jabir bin Abdullahi, kala.
jabiru yace سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم wannan mutum ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam فقال يتي.
إن عندي جارية ni لي ina da wata kuyanga وأنا tawa أعزل عنها ne mata azalu فقال رسول الله manzo صلى الله Allah sallallahu عليه وسلم alaihi wasallam yace إن ذلك لا wannan يمنع شيئاً abin da أراده kake الله.
ba zai hana wani abin da Allah ya nufi sai ya amku ba قال yace فجاء الرجل mutumin ya zo daga baya فقال يا رسول yace ya الله rasulullahi إن الجارية ai التي كنت wannan ذكرتها bai لك wata ku yangata wata wadda na ambata ta gare ka حملت ta samu ciki وقال رسول الله صلى الله عليه sai manzo وسلم Allah ya ce ana Ana Abdullahi wa Abdullahi wa rasuluhu rasuluhu.
san da ni bawon Allah ne manzo Allah yadda na faɗa ma ai
حدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا أبو أحمد الزبي- الزبيري حدثنا سعيد بن حسان عكاس أهل المكة me ke أخبرني me ke me yin kissa ga mutanen Makka أخبرني عروة بن خيار بن عدي بن خيار النوفلي عن جابر بن عبد الله قال yace جاء رجل إلى النبي صلى الله wani عليه mutum ya zo da وسلم Annabi sallallahu alaihi wasallam بمعنى حديث da ma'anar سفيان hadisin nan na Sufyanu حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم إسحاق قال إسحاق إسحاق أخبرنا وأخبرنا وقال وقال أبو أبو بكر بكر حدثنا حدثنا سفيان سفيان عن عن عمرو عمرو عن عن جابر جابر قال Jabiru yace كنا نعزل والقرآن mun kasance ينزل muna yin azalu alhali qur'ani na sauka زاد إسحاق isaku ya dade قال سفيان sufyanu لو yace كان شيئا ينهى عنه ya لنهى abu ne da عنه za a hane القرآن daga gare shi da qur'ani ya hane mu daga gare shi wannan fahimta ta ƙarshe ta dace da fahimtar malaman malikawa cewa azumi dai ja'izi ne illa iyaka tunda yake ita ma mace tana da nata haƙƙin aka ce idan ya ce matarsa to bai da yancin yi mata azulu sai ya tambaye ta idan kuma bai wace matarsa to ya tambayi masu gidan masu gidanta in ko bai wasa ce to wannan yana iya mata azulu ko da ba da izininta ba
وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا حسن بن عينة حدثنا واكل عن عطاء قال سمعت جابر يقول لقد na jabiru yana cewa كنا نعزل على hakika mun kasance muna yin abu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وحدثني أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ يعني ابن هشام حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر قال jabiru ibn abdullahi yace كنا نعزل على عهد mun رسول kasance الله muna صلى الله عليه وسلم yin azal a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه wannan sai وسلم labarin ya kai ga manzo sallallahu alaihi wasallam ولم ينهانا alam yanhana bai ce mu daina ba bai ce kan mu yi ba wato kuma daga wannan wasu malaman kamar a zamanin taskace kenan ashe dan mace ta yi wani abu da zai sa ya zamo ba ta ɗau ciki ba ko mijinta ya yi kenan inda izinin ɗaya kamar macen ta yi da izinin mijinta ko mijin ya yi da yardar matar to ashe kenan ba laifi illa iyaka aka ce idan ya zama wani abu ne wanda kamar aka haɗa kai a kan yi ko ya zama hukuma ce take umarni da a yi to sannan kuma sai ya zamo ɓanna ce yan saboda so da yawa abu ta yiwu yinsa ya zamo ja'izi amma kuma ba haka ne ya fi ba mazala dai ya faɗa ta naka hu ta nasalu bai ne mu kasurin zukumin umama yau malkiyama kuma yana faɗa ta zauwa julwaluda waluda ashe kenan ana son haihuwa ko da aka izini cewa a iya yin azulun ko abin da ya kama da azulun amma ba haka din ne ya fi ba to kuma har ya zamo an samu wanda za su ɗora mutane a kan ai hakan to a sannan kuma bin su ma sai iya zamowa haram a sannan saboda kamar suna umarni ne da abin da yake yaki shi yanci addini dan mutum masanan ya yi magarba bai nafila ba ai shi kenan ba a ce ya yi laifi ba ba a samu wani ya ce to in kai magarba kar kai nafila a sannan sai kusan zamowa dole ma in kai magarba kai nafila dan ka saba masa eh, akan abin da yake umarni da shi sabanin abin da shari'a take nema to
babu tare mu da ilhamin musbiyati babin cewa haramun ne a sadu da mace baiwa wato wadda aka kamo ta alhali tana da ciki ya zamo tana da ciki sanda aka kamo ta a ce za a sadu da ita to haka haramun ne a bari sai ta haife tukuna حدثني محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الرحمن بن خبير بن جبير يحدث عن أبي عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم ya karɓo daga annabi sallallahu alaihi wasallam أنه أتى بامرأة مجهن cewa ya zo da mace mai ciki tsohon ciki a kofar eh, wata rumfa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tada wata mace mai ciki a kofar wata rumfa فقال yace لعله يريد أن ko يلم wanda suka بها arabansa so yake sadu da ita ne ya kawo ta kofar rumfan nan فقالوا نعم suka ce da alama haka ya rasulullah فقال رسول الله صلى الله عليه manzo Allah sallallahu وسلم alaihi wasallam yace لقد هممت أن haƙiƙa ألعنه na yi لعنة niyyar la'ance shi la'ana يدخل معه قبره da za ta shiga kabarinsa tare da shi كيف يورثه kaka zai ba shi gado وهو لا يحل له alhali ba ɗansa bane bai halatta ba gare shi كيف يستخدمه kaka zai sa shi ya bau- ya ce zai bautar da shi وهو لا يحل alhali له haka din bai halatta ba gare shi wato ɗaya in ya ce ɗansa ne ya ba da gado ga wanda ba ɗansa ba نعم in kuma bai ya ce ba ɗansa ba ne ai bawansa ne abin da ta haifa to yaya kuma maniyinsa ya haɗu da jikinsa kaga ta wani wajen ya zamo kamar ɗansa shi yasa ashe kenan an yi ɓanna ta ko ina sai ya zamo an yi ɓanna
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون ها تحويل.
حدثنا محمد بن بن بشار حدثنا أبو داود جميعا عن شعبة في هذا da الإسناد wannan isnadin باب جواز الجيلة babin jawazin saduwa da mace mai shayarwa cewa mace dan tana shayar da nono ya halatta a wannan halin da mijinta ya sadar da ita وهي وضع المرضي shine saduwa da mace wadda take shayar da nono وكراهة الأزل da kuma karhancin cewa a ce za a yi azalun
حدثنا علي بن هشام حدثنا مالك بن أنس ها وحدثنا يا ابن يحيى واللفظ له قال قرات على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن خزامة بنت وهب الأسدية أنها سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم Haji يقول manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da karamamtu an anha an gilati na yi nufin in hani daga gila hatta zakatu saduwa da anna mace umma wadda take cikin farisa shayar da nono sai na tuna cewa ai mutanen Rum da Farisa yasna'una suna zalika haka wala yadurru auladahum baya cutar da 'ya'yansu.
qala muslimu A Muslim ya ce wa amma khalahu amma halafu فقال عن جزامة الأسدية ya ce an juza mata al'asadiyya والصحيح ما قاله يحيى بالدالي Ma- wato a, in- juda mata din shi ya fi inganci Na.
ba da zalba da Na.
zal juda mata al'asadiyya نعم حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن ابي عمر قال حدثنا المقرئ حدثنا سعيد بن ابي ايوب حدثني ابو الاسود عن عروه عن عائشه عن جزامه بنت وهب ya karɓo daga Ukasha juda ta.
aisha ta karɓo daga juda mata yar wahabu yar uwar ukasha قالت ta ce حضرت رسول الله na صلى ji الله wani عليه manzana وسلم في أولاده sallallahu alaihi wasallama Wa huwa tare da wasu yaqulu.
mutane fi din anan mai ma'anar ma'a ce kamar ta urhulu fi umami نعم alhali yana cewa لقد هممت أن أنهى عن الجيلة na so a ce na yi hani daga saduwa da mace wadda take cikin shayarwa فنظرت في الروم amma na وفارس bincika na ga mutanen rum da farisa فإذا هم يجيلون أولادهم suna saduwa da matansu alhali ana cikin shayar da 'ya'yansu ولا يضر أولادهم ذلك hakanin ya شيئا zama bai cutar da wa- wa- 'ya'yansu ba da wani abu ثم سألوا عن الأزل ashe kenan abin da ya sa ba a hana ba dan baya cutar da ɗan kenan in ya zama zai cutar da ɗan fa sai a ce a hana kenan da za a samu halin da haka din zai cutar da ɗan sai a ce a hana kenan نعم a sannan sabon sa tambayi manzo daga azalu فقال رسول الله صلى الله عليه Allah sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce ذلك الوعد wannan الخفي kisan yaro kana karami kenan a koye
زاد عبيد الله في حديثه wallahi dali a hadisin sa daga mukure وهي ita ce wadda Allah ya Wa idhal faɗa wa da mawudatu mawuda su'ilat.
su'ilat na lokacin da duk wanda aka kashe yana karami za a tashe shi a tambaye shi bi ayi zammin kutilat me yasa aka kashe shi
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يا بن إسحاق حدثنا يا بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القريشي عن عروة عن عائشة عن جذامة عن an guda جذامة mata بنت وهب bin sami asali الأسدية annaha أنها قالت qalat judabatu ta ce سمعت رسول الله صلى na الله عليه manzo Allah sallallahu وسلم alaihi wasallam فذكر مثل حديث سعيد بن أيوب ya mace kama hadisin sa'id ibn من abi أجل ayyuba والجيلة game da azalu da gila غير أنه قال الجيلي yace giyali Al-giyali.
a tasa za- a tasa ruwaya حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن عرب واللفظ بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقبري حدثنا حيوة حدثني أياش بن عباس أن أبا النذر حدثه عن عامر بن سعد أن أسامة بن زيد أخبره والده Usama da Zaid mahaifinsa shine Zaid ibn Harisata ya wato ya bashi ko Usama tu ya Usama da Zaid yace ah, ya habara walidahu ya baiwa mahaifin Amiru labari سعد shi بن أبي وقاص mahaifin Amiru ne shi Amiru shine dan Sa'ad ibn Abi Waqqas to shi Usama da Zaid ya ba mahaifin Amiru din shine Sa'ad ibn Abi Waqqas labari أن رجلا جاء إلى ya رسول الله صلى sa الله عليه وسلم hadisin ruwayar wani ne daga cikin manyan sahabbai daga wani cikin manyan sahabbai usama ibn zaidin wanda yake mai matukar matsayi ne wajen manzon Allah har manzon Allah yana cewa a duk mutane ba wanda na fi so irin usama sadun abi waqasin kuma ɗaya ne daga cikin mutum goma da annabi ya musu albishir da aljanna kuma wanda albi- manzon Allah yake cewa duk wanda yake takama da yana da wani a dangin uwarsa wanda yake ya isa to bai kai kamar sa'adu dangin mahaifiyata ba bai kai kamar ce a isa ba to yasa sa- hadisin sahabi ya ruwaito daga sahabi kuma kowanne a cikin cikin manyan sahabai gaggan sahabai Allah ya kare da آمين أن رجلا جاء إلى Jawa رسول mutum ya الله zo صلى الله عليه وسلم فقال wajen manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce إني أعزل عن ni امرأتي.
ina yin azulu daga matata فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تفعل ذلك me yasa ka ake haka فقال الرجل mutumin ya ce واشفق على na tausaya ولدها mata dan Au na ala tausaya danta auladiha.
ne ko ƴaƴanta فقال رسول الله صلى الله عليه Allah Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam yace لو كان ذلك ضارا da a ce wannan zai cutar ضر فارس da والروم ya cutar da mutanen Faris ko mutanen Rum وقال زهير في روايته Zuhairu ya faɗa a tasa ruwayar إن كان لذلك فلا idan dai dan haka ne to ka daina ma ma da da zalika faris don wa ga wannan Roma bai cutar da mutanen farisa ko mutanen rum ba kitabun rara'i littafin shan nono bismillahir rahmanir rahim bismillah rahman rahim babu ma yuhramu min rabati Min- babu babu Ma cewa ya'lamu ya min al-ba'th harumu ma min ya'lamu min al-wiladati.
ar-rara'ati ma ya harumu min al-wiladati abinda duk ya haramta da sababin haihuwa wato da sababin dangantaka to yana haramta da sababin shan nono حدثنا يا ابن يحيى قال قرات على مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن امرته ان عائشه اخبرتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها manzala yana wajenta وانها سمعت صوت رجل ta ji يستعجل في بيت wa- muryar حفصه wani mutum yana neman izini a ɗakin hafsatu قالت عائشه na ce aisha ta ce فقلت يا رسول na ce, "Ya الله rasulallahi هذا رجل kan wani mutum يستعجل ya zo في yana بيتك neman izini a bashi ya shiga gidanka فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzala ya ce وراه فلانا ina zaton kowa da ne لعم حفصه ya بنت faɗi ya رضاعه faɗi wani amin hafsa daga shan nono فقال عائشه يا رسول Aisha الله ce, لو كان فلان ya حيا rasulallah shaidawa ne yana da rai لعمها من ya الرضاعه faɗi aminta daga shan nono دخل علي ashe yana da damar ya shigo gare ni قال رسول الله صلى manzala الله عليه sallallahu وسلم alaihi wasallam ya ce نعم kwarai kuwa إن رضاعة تعلم aishan وتعلم nono na الولادة haramta abinda haihuwa ta haramta
حدثنا أبو كريم حدثنا أبو أسامة حاء داويد.
وحدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم المزني وحدثنا علي بن هاشم بن البريدي جميعا عن سالم بن عروة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت aisha ta ce قال لي رسول الله صلى الله manzala عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce da ni نعم ي- يحرم من الرضاعة ما yaro يحرم min من al'ada الولادة da abin ya haramta da sababin haihuwa to yana haramta da sababin shan nono حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جرير أخبرنا عبد الله بن أبي بكر بهذا الإسناد مثله da wani ya sha ne ko ya sha ne, ya kuma uwata. babu haramta shan nono daga ruwan wato maniyin namiji cewa namiji ma da shi ne ya sadu da mace wanda sababin saduwar har nono ya fito gare ta to shi ma ya zamo kamar uba Na'am.
da duk wanda ya sha nonon matan nan
حدثنا يا بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن زبير عن عائشة أنها أخبرتني aisha ta ba shi labari أن أبناء أبي aha abul qais cewa ablahu dan uwan abul qais جاء يستعجل عليها ya zo yana neman izini zai zo zai ganta وهو عمها من الرضاعة alhali aminta ne na shayarwa بعد أن أوليه matar dan uwansa ta shayar da aisha نعم shine ma'ana aminta ne na shayarwa matar dan uwansa ta shayar da aisha نعم bayan ko an saukar da tsari نعم قالت ta ce فأبيت أن آذن له na ki yadda in masa izini فلما جاء رسول الله صلى yana da الله maza عليه Allah sallallahu alaihi وسلم wasallam ya zo أخبرته بالذي na صنعته ba shi labari da abin da na aikata فأمرني أن ya آذن umarce ni له cewa in علي masa izinin ya ringa shigowa ba laifi حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت Aisha ta ce أتاني عمي من الرضاعة Amina na shan nono ya zo min لو بن أبي قعيس shi eh, Aflahu dan Abi Qaisin فذكر بمعنى حديث ya مالك mace kamar hadisin nan na Maliku da ya gabata وزاد ya dade ya tasa ruwayar قلت na ce In ma aisha ta ce arda anni sai da ce da mar'atu.
ke ai matar dan uwansa ce ta shayar da ni ولم يرضعني الرجل ba dan uwansa ne ya shayar da ni ba قال ya ce تدبر baki يداك san me kike ba أو يمينك ko ba- dama ki ta talauta wato baki san me kike ba حدثني أرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته aisha ta ba shi labari أنه جاء أخلو أخو أبي قعيس cewa aflahu ya zo dan uwan abi qais يستعزل عليها yana neman izini zai ga aisha بعدما نزل الحجاب bayan ku an saukar da ayar tsari وكان أبو قعيس أبا عائشة من الرضاعة shi abul qaisi uba ne ga aisha na shan nono ma'ana aisha ta sha nonon matarsa قالت عائشة aisha ta ce فقلت والله "Sai لا dai wallahi أعلم ba zan أبلها masa izini ga af- ba zan izini ga aflahu ba حتى أستأذن رسول sai الله na صلى tambayi manzo الله Allah عليه وسلم sallallahu alaihi wasallama أن أبا القعيس ليس هو أرضعني domin abul qaisi ba shine ya shayar da ni ba ولكن أرضعتني امرأته sai dai matarsa ce ta shayar da ni قالت عائشة aisha ta ce فلما دخل رسول الله الله يعني صلى من الله عليه قال صلى الله عليه وسلم وسلم يشكو قلت يا رسول ليش الله يا رسول الله إن أفلا أخا أبي يجيك قبل القيس أول جاء قبل قويس يا زوم يستأذن yana neman علي izini zai gani فكرهت أن آذن na له ƙi masa izini حتى sai أستأذنك na nemi izininka قالت ma ta ce قال النبي صلى الله annabi sallallahu alaihi عليه وسلم wasallam sai ya ce إذني له ki masa izini قال عروة urwatu ya ce فبذلك كان عائشة تقول wannan ne sa aisha ta- take cewa حرموا من الرضاعة ما تحرمون من ku النسل haramta duk abin da za ku ce ya haramta da sababin dangantaka to ku haramta shi ma daga shan nono
حدثنا عبد بن عمير أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد da wannan isnadin جاء أبلو أخو cewa أبي ablau ya قيس zo dan wan abul qaisi يستأذن عليها yana neman izini wajen من aisha أواديسهم kama hadisin su وفيه ya zo a ruwayan nan فإنه أمك domin shi ma ai aminki ne ترب tare يمينك ba ya minuku ba ki san me kike ba وكان أبو قيس زوج المرأة التي أرضى على zaujar عائشة bar'atu lati an rada aisha abul qais shine mijin matar da ta shayar da aisha حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبي عن عائشة قالت aisha tace جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي amina daga shan nono wato dan uwan mutumin da matarsa ta shayar da ni ya zo yana neman izinin zai ganni فأبيت أن آذن له na ki yadda masa izinin ya shigo حتى أستأمر رسول sai الله na صلى الله عليه وسلم shawarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam فلما جاء رسول الله yanda صلى manzo الله عليه Allah sallallahu وسلم alaihi wasallam ya zo قلت nace da shi إن عمي من hakika الرضاعة amina na shan nono استأذن علي ya nemi izini gare ni فأبيت أن amma آذن na ƙi له masa izini وقال رسول Manzo Allah الله sallallahu alaihi wasallam ya ce فليلج عليك أمك yana aminki yana da dama ya shigo gare ki قلت nace da manzo إنما عرف أن المرأة mata ce ba ta sha da ni ولم يرضين ba namijin ne ya sha da ni ba ƙala manzo Allah ya ce innahu aminki da da ka dai aminki ne shi yasa ya iya shigowa gare ki
وحدثنا ابو ربيع الزهراني وحدثنا عمار يعني بن زيد حدثنا هشام بهذا الاسناد da wannan isnadin ان اصحاب القعيس dan uwan abin اسرائيل ya nemi izini wajenta فذكرناه ya ambaci gaba wannan hadisin da ya gabata حدثنا يا بني يا اخبرنا ابو معاويه عن هشام بهذا الاسناد ناوه kamar wannan hadisin غير انه قال sai dai ya faɗa a tasa ruwayar استاذن عليها ابو القعيس Google Wise ya nemi izini zai ga Aisha حدثني الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن راشد قال اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج انا طاهر اخبرني هروه بن الزبير ان عائشه اخبرته Aisha ta ba shi labari قالت ta ce استأذن علي عمي من رضعتي Amina na shan nono ya nemi izini zai ganni أبو الجعد shine Abul Jadi na فرددته mai da shi قال لي هشام Hisham ya ce إنما هو أبو a'a القعيد Abul Qais aka ce فلما جاء النبي صلى الله ya da عليه nan وسلم sallallahu alaihi wasallam ya zo أخبرته بذلك na ba shi labari da wannan قال ya ce قال لا أذنت له me ya hana ki masa izini ai kira da miki masa izini تربى يمينك baki san me kike ba أو يدك ko ta riba da duki baki san me kike ba حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس الحاء تأويل.
حدثنا محمد بن رمية أخبرنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن إراك عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أن Ta ba shi أنها labari.
رضعت سماعت لها cewa wani aminta na shan nono wanda ake kira aflahu استأذن عليها ya nemi izini a wajenta فهاجمته ta tsare shi ba ta yadda ba فأخبر رسول الله صلى الله ta ba عليه mazala وسلم labari da haka فقال لها mazala ya ce da لا ita بأس بمنه kanki ce za ki tsare kanki daga gare shi ma'ana yana da damar ya shigo gare ki فإنه يعلم من الرضاعة ما لا domin ba a auratayya يحتسب.
tsakanin ku domin da abin da ya haramta da sababin dangantaka to yana haramta da sababin shan nono
حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وحدثنا ابي حدثنا شعبة عن الحكم بن عراقي عن an da kami an kira ki da malik an rubuta Allah ta قالت Aisha ta ce استعذن علي عبد الله بن Abdul قيس dan kwai sai ya nemi izinin yana son ya gani فأبيت أن آذن له na ke masa izini فأرسل فأرسل ya aiko إني أمك ni ba aminki ne an manta امرأة ake أخي ma- matar dan uwa na ita ta baki nono فأبيت أن آذن له duk da haka dai ban yadda in masa izini ba فجاء رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo فذكرت ذلك له na ambaci wannan gare shi فقال yace يدخل عليك yana da dama ya shigo gare ki إنه أمك domin aminki ne
باب شهر من إبرة الآخر من الرضاعة babin haramta yan dan uwa na shan nono حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ بن ابي بكر قالوا حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن سعيد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن عن علي قال sayyidina ali yace قلت يا رسول الله yace ya rasulullahi ما لك تنوط في قريش me yasa kake isa matuƙa a cikin nemo mata a cikin ƙurayshawa وتدعنا amma mu ba ka aura daga gare mu فقال yace وعندكم شيء awo kuna da matar da zan aura yanzu قلت نعم yace kwarai kuwa بنت ga yar حمزه hamzatu فقال رسول الله صلى الله Allah عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam yace إنها لا تحب ai wanda ka faɗa bata halatta ba gare ni إن ابنة أخي من رضاعتي domin yar dan uwana ce na shan nono da ni da mahaifinta mun sha nonon mace daya ita ce suwai ba
حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم عن جرير حاء حدثنا tawili ابن نمير حدثنا ابي حاء tawili حدثنا عمر بن ابي بكر المقدمي وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كلهم عن الاعمش بهذا الاسناد baki ɗaya مثله.
su sun ruwaito daga amashi da wannan isnadin yadda ya gabata وحدثنا حداد بن خالد حدثنا حمام وحدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallama اريد على ابنة حمزة an neme shi a wuri yan hamzatu فقال يجي.
انها لا تحل ai لي bata halatta ba gare ni إن ابنة أخي من رضاعتي ita yan dan uwana ce na- na shan nono ويحرم من رضاعتي ما يحرم من duk abin da رضاعتي ya- ya haramta da sababin dangantaka yana haramta da sababin shan nono
حدثنا زهير بن عرب حدثنا يا وهو القطان حا حدثنا tawili عمر بن يا بن ميران القطعي قدعي حدثنا بشر بن عمر جميعا عن شعبة حا tawili حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسعود عن سعيد عن سعيد بن أبي أروبة كلاهما عن قتادة بإسناد حمام da isnadin hammamu Sawa.
sawa daidai wa daida غير أن حديث شعبة انتهى عند قوله sai dai hadisin shugabatu ya kare nan ga faɗinsa ابنة أخي من الرضاعة yan dan uwana ce ta shan nono وفي حديث سعيد hadisin sa'idu kuwa فإنه يعلم من الرضاعة ما يعلم من النسب lamarin da shanin duk abin da ya haramta daga dangantaka to yana haramta da sabon shan nono wanda wannan hadisin yana cikin muhimman hadisai shi yasa ibn rajab al-hanbali ya kara a cikin akan arba'una hadisan na nawawi نعم cewa wannan hadisin umda ne a babin wato haramci na sababin shan nono
وفي رواية بشر بن عمر a ruwa bishirin umara سمعت جابر بن زيد na ji ba za mu zauna zaidi malamai suka ce sai ko wasu mata kamar guda bakwai wanda su suna haramta minan da sabi wala hamuna minan rara'i Na'am.
illa umma ahika kamar uwar dan uwanka ta rara mace wadda ta shayar da dan uwanka to yanzu wannan uwar dan uwanka ce ta rara amma ba ta haramta ba gare ka amma da a ce dan uwar dan uwanka ce ta nasabu wannan dole ta haramta gare ka domin ko dai ta zamo in dan uwan naka uwa ɗaya uba ɗaya kuke da shi ko uwa ɗaya to ai ta zama uwarka ce kai ma kenan in kuma uba ɗaya kuke da shi to ta zamo matar ubanka ta haramta gare ka shi yasa wannan ta haramta faƙad la ya harimta minan rara'i wa ya harimna minan nasabi irin wannan ba sa haramta da sababin rara amma idan a nasabu ne to wannan za su haramta نعم حدثنا هارون بن سعيد العيلي وعمر بن عيسى قال حدثنا ابن وهب أخبرنا معمر بن بكير عن أبيه قال ya ce سمعت عبد الله بن مسلم يقول na ji abdullahi musulmin yana cewa na ji muhammadu musulmin yana سعيد cewa بن عبد الرحمن na ji muhammadu ibn abdurrahman yana cewa سمعت زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول na ji umma salama matar annabi sallallahu alaihi wasallama tana cewa قيل لرسول الله صلى الله عليه an ce da وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama أين أنت يا رسول الله عن ابنة حمزة me zai hana ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a ce ka auri yar zainab dan yar hamzatu
أو قيل أنا Ko cewa aka yi.
أنت حمزة بن عبد المطلب yanzu ba ka nemi auren yar hamzatu ba dan abdul muttalib قال sai manzon Allah ya ce إن حمزة ai من hamzatu din da kuke الرضاعة faɗa dan uwana ne na shan nono da ni da shi duk mun sha nonon mace guda ɗaya Mm, shi yasa ba zai halatta ba a ce na auri yarsa mm.
tunda kamar yar dan uwana ce ita kan yar dan uwana ce ba zai halatta a ce na aure ta ba to haka nan sai ka amsa ni wannan riba ce
Allahumma salli ala